بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya tsauta rayukanmu ya kawo mu wannan dare na litinin 14 ga watan juma'a da akhira bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 15 ko 16 16 ga watan 1 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma da aka sanya wa ajin malami hayayola wanda babban malaminmu baban abdulrahman muhammad awal adam albani zaria ya asasa shekaru goma sha uku da suka wuce allah ya gabata mashi da shi da malam hayayola gaba daya wannan shi ne zamanmu na goma sha takwas insha allah kuma taken ajin shi ne alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi ana sauran mu ne da kallon da cibiyar mu ta dawo hadithin salafiya da ke nan gaskiya layout bangaren tudun jikun da ke karamar hukumar zariya jihar kaduna najeriya allah ya mana muwafaka ya mana jagora ya mana ikhlasi ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ji kan malamu da kan sauran musulmi gaba daya wani dan uwa ya ce ya rubuta cewa ai wa mahaifansa addu'a da suka rasu allah ya gafarta musu gaba daya allah ya ji kansu allah ya musu rahama mu kuma da muke dare Allah ya sa mu cika da imani sauran mutum mu gaba da Allah gafarta musu yadda muke taruwa anan Allah ka tara mu a gidan aljanna Allah ka haskaka mana da hasken alkur'ani a duniya da kabari da aljanna gaba daya Allah ka yi mana jagora a jiya mun tsaya a suratu sharh alam nashrah yau kuma za mu karanta suratu duha amma kamar yadda al'adar karatun yake sai mun koma mun karanta suratul fatiha sannan sai mu tafi inda muke insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسى أعوذ بالله السميع العليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين to mu amsa mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai mu karanta alam na shira su ɗaya surar da muka yi jiya ko bismillahirrahmanirrahim alam na shira laka sadarak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب sai karatun yau ko suratul duha wal duha wanda bawo shi ce wal haqu za mu karanta su uku a saurara sannan a gyaran tajawidi da kusakuran da aka saba ji sai a amsa insha Allah kamar yadda aka saba بسم الله الرحمن الرحيم آه لا أصلا لا تسمكوا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ضاد كو ضاد gefen harshe can harshe kamar haka yake ko to gefen shi haka ko hagu da dama su taba dasashin sama wa wa ko kuma gefe daya ko gefen dama ko gefen hagu wanda mutum ya yayi wal aisar afsah wa a'is na hagu amma ya fi wa gefen harshe ta can ciki wa wala wali sai mutum ya yi ta kokari Allah ya taimake mu wa buha ka ce wal duha ba dalil bace abwat ko والضحى الحاء باودها وحا حا كو هكذا والضحى حا سيكا دنجا علامه ko amma an mutum yace wa duha bai ba saboda akwai manci tsakanin ha da ha ko wadduha wallayli idha dabar ko idha saja ba wahala wallayli idha saja ma wadda'a wadda'a ba wadda'a ba kawai al'ain ko ma wadda'a ma wadda'aka rabbuka wannan rabun sai a kaurara ta saboda fataha ne akan ta ko ma wadda'aka ra rabbuka ka ce rabbuka kawai kamar yadda muka saba a yaran mu ne da gobe a ra ra ma wadda'aka rabbuka ra ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kar a ce shi ma wa ma qala da larabci ko ko wa ma qala mutum ya daure a hankali a hankali Allah ya taimake mu ma wadda'aka rabb rabbuka wa ma qala qa qa ba kana ba ko walal akhiratu khi khi al kha ko walal akhira akhi khi khi walal akhiratu ra ita ma za a kaurara ta so da mai fataha ce walal akhiratu khayrun ita ma za a kaurara khayrun saboda mai damma ce dama ra'un da mai fataha da mai damma da inda suke a kaurara su ko mai kasara kuma asiranta walal akhiratu khayrun laka a wuce da karatun khayrun laka khayrun laka kar mu ce khayrun laka a'a khayrun laka kawai walal akhiratu khayrun laka a hadi walal akhiratu khayrun laka minal ula ula ula ko wala saufa yu'tika al'ayn yu'r kamu ce yu'tika a daure al'ayn wala saufa yu'r yu'r yu'tika rabba ta yu'tika ba yu'tika ba yu'tika dole sai an dan fadi ta da kauri kauri a baki ba yadda ake kawai haka nan ba ka ce yu'tika yu'tika ta ti wala saufa yu'tika ra rabbuka ba za a kaurara wala saufa yu'tika rabbuka fatarda gadab ta karan baituwa ko alam yajidka yajid yayi dai alam yajidka yayi saboda yawa harafin kalkala yawa barakallahu fi wa fikum saboda sune harfan nan guda biyar da ba daure siram to anan bara a kara fitowa yajid dalon ɗin mai sukuni ce wani harafi ne biyu bayan ta wani harafi ne bayan dalon ɗin jimin ko to jimin ɗin mai wasannin shi fataha ko kasara ko gamma kasara ba kisara ba kasara to almaksur ma kwabla hako yawwa to wannan dalon ɗin idan za a yi mata kalkala za a shafa mata kamar fataha ne koko a ce ya jida ya jidika ko ya ce ya ji duka ko hanya biyu ne wasu kawai gaba ɗaya da inda aka ga harafin alƙala a shafa masa kamar fata ya ji da alam ya ji duka an gani ko alam ya ji da ya ji da ya kama da rabin fataha misali haka ɗan shafa mai kamar dukkan harafin alƙala ba tare da la'akari da abin da ya zo bayansa ba kamar jimun ɗin nan wasu kuma sai su ci a ga wasalin da ya biyo bayan shi kai tsaye kamar anan ne wasalin kasra ne to sai a shafa mushi kamar mene kasra ana cewa kuma shine maganar mafi yawan malaman tajawidi ya ji duk ya ji duk duk duk ya fi kama da mene wasali kasa amma ya ji duk duk duk duk sama duk kasa ana ganewa alam ya ji duk alam ya ji duka yatiman fa yatiman akan mimin wasali nawa akan mimin wasali biyu ko ɗaya ya fi ɗaya gaba ko ku tsawonsu ɗaya to in daidai ya zoba ɗaya to za a yi nake nan gunna alam ya jidika yatiman yatiman ka ce yatiman fa'awa a a sai an tsaya an tsaya kaɗan a yi gunna da inda nunin ba ta da komai a kanta da inda fatahatan ko kasratan ko gammatani faɗo wasali sama ko ƙasa ko gamma guda biyu ɗaya fi ɗaya tsawo to dole sai an yi mene gunna shi ne ka'ida karatun alkur'ani ya ji duka ya timan fa'awa kar mutum ya wuce da gudu da yi ba alam ya ji duka ya timan fa'awa ya timan fa'awa ko alam ya ji duka ya timan fa'awa alam ya ji duka ya timan fa'awa wanne fi da tajawidi ko ku ba tajawidi da tajawidi wallahu musta'an wawajadaka wawajadaka dhallan wala dhalin irin shi madda sosai kamar harka shida wawajadaka wa dhallan za a ja madda sannan a sauka da mene da shadda kuma dhallan ko ba ka ce dhallan wasu zaka ji sun ja madda kila cewa wajadaka dhallan aliba me akan lamun din nan shadda ne a ja kuma a sauka da shadda kama wani sauka da dara ke ko wawaje da ka nan ko kar kuma a daɗe da yawa a ce wallan a shi kuma daidai gurguru ne baina baina an gane wa waje da ka wallan fahada shi ma bayan a kan lamun wasanni nawa biyu ɗaya ya fi ɗaya gaba ko shi ma za a yi madda kenan za a yi gunna kenan wallan fahada ووجدك ضالا فهدى an gani wawajadaka a'ilan to sai an yi da a hankali a hankali saboda ana samun ga al'ayi ga alhamza sun haɗu in ba sa abu ɗaya sai haɗe ɗaya gaba ɗaya yan biyu kenan sai a rasa gane wanne ne wanne ne ko a'ilan a na farko al'ayi a to in ka ja madda dama ya taimake ka shi kenan ma kana jan madda ba za a samu rikicin ban Allah yadda wanda bai yi madda ba shi ne zai haɗa harfa ko ya mai da su ainihin ainihin ko kuma alhamza alhamza amma mutum yana jan madda yana taimaka mashi wurin karatun alkurani babu shakka kuma kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya muddi sautahu bil qira'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jan madda shi yasa karatun da mu muka fi zaba na jan madda yafi yafi mutum ya dinga yin kasurul menene al-munfasil karatu a dinga jan manda ya fi daɗi kuma annabi sallan haka yake ya fi kyau a jamar da gaskiya kuma zai taimaka maka wa wajadaka ailan fa abna amma ka zo wa wajadaka ailan sai ka mai ail ail duka hamza hamza ko kuma mai kokarin ya koyi ainu sai ce wa wajadaka ailan kaga ya mai da su ainu ainu ko al'ain wawajadaka a'ilan a'ilan jama'a da Allah gano nan a'ilan shi ma za a yi gunna saboda harafin guda biyu ɗaya fi ɗaya sun saba ko tsawon ba su daidai da daidai ba ɗaya ya haka ɗaya ya haka a'ilan fa'ab fa'ab a ɗaure gainu sosai ka ce fa'agana ai gainu ɗin mai ce ce mai sukun fa'ab na ta ce fa'aga na ab na fa'ammal yatima fa fa'amma da inda mimun da nunun suke da shadda ko a tsayawa ko a wucewa a karatu sai a musu mene gunna ko fa'amma fa'ammal yatima fala ta ƙorha amma al-yatima fala takhar ya yi daidai saboda ne saboda wannan kafin tarcin harfan nan guda biyar kodu bujet ita ce ma ta farkon kafin ko to ka a ce takhar sai a ce mene taqa in mun yi amfani da wani wasali ne ya biyo bayan kafin din fataha ne to sai a shafa mata kamar fataha can mun ce ya jidka mu shafa mishi kamar mene kasra wannan kuma saboda mai fataha ne biyo bayan shi kai tsaye sai a shafa masa kamar fataha taqo taqo taƙo wancan ya jiddin wasali ƙasa ya yi kama da an shafa masa kasara kenan shi wannan harafin kalkalar wato ba za a mishi wasali kai tsaye ba amma za a mishi kamar an mishi wasali a kaikaice an gani taƙo fa'ammal yati mafala taƙohar haɗin ɗinnan babba kar mutum ya wala da kanshi yadda kawai mutum ya saba kai ce taƙohar taƙohar waccan ita ce take fitowa daga makogoro can tsakiyar makogoro wannan ma daga nan amma can can sama wannan daga tsakiya ha ha wannan kuma ha kawai ha taqaha taqaha wa amma sa'ila wa amma shi ma gunna ko wa amma sa'ila ba wahala fala tanhar nunin ɗin tan har mai take da shi akwai sukun ɗin ya fito fili sukunin ɗin wannan ƙwar'anin na ce mana kamar kan hawan ne ba su kun ka ga ɗauri gaba ɗaya zagayayye to shi ba za a faɗi harafin ba irin na ula'ika duk harafin da ka ga mushi ɗauri kai tsaye gaba ɗaya sukunin tamun ko kuma ka ce complete cycle to ba za a yi faɗe shi ba yana nan amma ba za a yi furci da shi ba kamar ana duk inda ƙwar'ani ya ce ana aksaru min kamalan wa walada za ga ana ɗin a rubuce mutum bai san karatun ba zai ce ana aksaru mu a ruwayen mata hausu akwai ruwayen da suka cewa ana aksaru in babu shakka irin su warshi amma mu ana kawai duk saboda za ga ana wannan alifin nan an mushi ɗauri cikakke ula'ika a rubuce ula'ika ne amma wawan ɗin za ga an mata ɗauri cikakke zagaye to ba za a faɗi shi ba ba a nuna ki da shi an gane wa an masa ila fala tan har ka ai gunna tan har tan har a faɗi nuna ɗin a yadda take ɗaurinta ka a mata gunna tan har وأما السائل فلا تنهر تنهر راو كما دوريتا me yasa saboda abin da ya biyo bayan a kaurara ta afuwan saboda abin da ya biyo bayan ta mene mai fataha ne to ka dama dangin fataha ra'un me ake musu kaurarawa tan how how ka ce har how wa amma bi ni'mati bi ni'mati rabbika amma ai gunna bi ni'mati a daure al'ayni da kyau rabbika ay wara'u kaurarawa rabbika fa haddith ha haddith athaqo yarwar zal fa haddith haddathana ba haddathana ba haddathana ko qala haddathana jurayj qala haddathana gundar misali haddatha fa fa haddith ba fa haddis ba fa haddith yadda zanen take fita inin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba na sama guda biyu fa da zal da vuwa yar uwa ba'u duk wurin su ɗaya ne fa haddith fa haddith amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى عين ودعك ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى sai an sauka da shadda ba ko dalan ko ba dalan ba za a raba su ba wa wajadaka dalan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
ikra'u na'am a karanta a kula da ainihin ma wadda'a ma wadda'a wadda'a ma wadda'a al'ain ko na'am ما ودعك ربك وما قلى
Hmm. na'am amma me ke
bai jawo ba a wajadaka وجنب ضالا
Hmm.
maimaita
taurin kanta a kanta بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث
a ha ake cewa karama ko babban karama yau ba maimaita
والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر
ce gaba daya
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
wa ƙur'ani sarkin daɗi ko? Allah ya karɓa mana bismillahir rahmanir rahim suratul duha makiya ce ita ma ita ce jerin giya aya a sura ta 93 kuma ayoyinta 11 kamar da muke gani bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa duha na rantse da walha wallahi idza saja na rantse da dare yayin da yayi duhu ya lallaba komai kamar yanzu lokacin nan dare ya riga ya lallaba komai da kowa sai dai ka haska amma dai an lallabe ka ko in baka cikin rana to kana cikin dare babu na uku Allah ya rantse da walha lokacin da rana ta fito kafin ta kai tsakiya kenan ko ya kuma rantse da dare yayin da yayi duhu ya lallaba komai da kowa kamar yanzu kenan ko wannan Allah ya rantse da ikon shi idan ka gane ya isa babu wanda ya isa ya hana walha sannan babu wanda ya isa ya hana dare idan yayi ko akwai shi in akwai ga fili ga doki to Allah ya rantse da kudrar shi kenan sai ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai yi watsi da kai ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi gaba da kai bai yi kiyayya da kai ba bai yi watsi da kai ya mance da kai ba sannan ko ba ƙiyayya yake da kai ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da ya rantse to me yasa in mutum ya ce wallahi sai a ce me yasa sai ka ce sai ka ci abincin nan ko ko kuma sai mun tafi da kai tare to Allah ya rantse ne yake cewa ya rantse da da da da walha ya rantse da dare yayin da ya lullaba komai da da duhunsa to ma wanda aka rabuka wa ma fala ubangijin ka bai yi watsi da kai ba kuma ba gaba yake da kai ba abin da ya faru shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta mai rizu a cikin sani bukari da muslim ya yi rashin lafiya sai bai iya tsayuwar dare kwana biyu ba to sai wata daga cikin matan mushirkai irin matan da suke a zahiri kusa da manzan Allah ke nasu suna a cikin mushirkai tun da duk dangin shi masu musulunta ba yi mun karanta irin su abu lahar da sauransu ko sai to ta ce a su muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam shaidanin da yake zo maka koya mance da kai ne yanzu mun gaba abin ba karfin abin kama a ga ustazu kullum yana wucewa yana zuwa makaranta ko kwana bai saci ustaz ko an canza jam'iyya ne to irin wannan izgilanci da masu adi dama sanannen abu ne irin cewa Allah ya yi watsi da shi kenan wahayi bai zo ba to ko an mance da kai ne ta ce shaidanin da yake maka wahayin ya ya mance da kai ne yanzu kama an kore shi kenan kama gwamna ya ce ya kori ciyaman a ce an yi watsi da shi shi ne Allah ya rantse ya ce to ya rantse da walha ya rantse da dare idan ya yi wanda ku mutane ba ku da iko a kansu ko yadda kake ganin walha kake ganin dare ba ka isa ka hana ɗaya zuwa ba yanzu daren nan ba wanda ya isa hana shi zuwa babu wani technology duk duniya har duniya ta tashi da aka isa hana dare da kuma ko a hana rana ta fito duk ku gama hankanku sai dai ku shiga wani ɗaki ku lullube kuma da kayan wa kuke lullubewa da kayan Allah jama'a mun gane wannan kushi Allah ya rantsa ya ce to ma wanda aka rabuka wallahi ubangijinka bai yi watsi da kai ba wa ma kana ko ba gaba yake da kai ba ka san yanzu in mai gidan kai ce ya kore ka sai ka dauka to ko ya kore ka ne haka kurin ko kuma kai wani laifi ne ko to Allah ya rantsa saboda ya daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace to ba nan ba ma wala al-akhiratu khairul laka min al-ula ta ƙarshe ta fi maka ma wanda kake ciki yanzu yanzu ma ban mance da kai ba sannan abin da zaka samu nan gaba ya fi wannan me kenan lahira ita ce wal akhiratu khairu wa abqa ba ta karewa ba fitsari ba yin ma ba sallah ba karatu yanzu muna tashi nan sai karatu sai sallah wahala amma aljanna duk ba waɗannan Allah ka ba mu shine Allah ya ce ai lahira ma da zaka samu nan gaba khairul laka ko ta fi maka alheri fiye da ma abin da ake maka a nan duniya sai Allah ya ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai ta baka kyauta yi ta maka baiwa yi ta ƙara maka har sai ka ce ya isa haka har sai ka yarda kawo misali wani alaji ce ba ni kaza ina ba misali dan mu gane ba ni kaza sai ce ga mota alaji ban na gida sai ce ga gida alaji ban sai kai kanka ce ka ya isa haka an gane ko to shine Allah ya ce zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa da kyaututtuka har sai zuciya shi ta yadda ta ce kai Allah ya isa haka an gane ko na daga cikin nasara da izza al'umma mu kaɗan amma mun buwaye duniya a cikin biliyan bakwai musulmi duka duka ba su fi kaso ashirin cikin ɗari ba amma mun gagara baya da kuma aka iya da mu za mu ci gaba da zama musulmi shi ne da an gan ga jiki na rawa da an ganka da gemu da gilin wanda un kafirai sun sai ga kawai kai kai duk taron kafirai ko ba haka bane duk sun tsaro ko ba abin da zaka musu wallahi saboda izza walillahi izzati wa lirasulihi kenan Allah ya ce to ya ba manzo Allah sallallahu ya ba shi fatahu makka ya ba shi alqur'ani duk gashi nan wala kad atainaka sab'an sab'an min al-mathani wal qur'an azim yara yan kanana duk musulmi ya iya alal akalla sura daya amma an ka tafi wurin kafirai kristoci in ka ce mutum ya karanta maka sura daya ta littafin su wai to sai dai ku a yanka shi kaga wannan duk Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwai kenan a nan duniya sannan a lahira za a zo filin kiyama a rasa yadda za a yi Allah ya tsaye da mutane ya ƙi hisabi sai kowa ya raina kanshi ya ce limanin mulkul yau sai a ba manzan Allah salam dama shi kadai ya sai ce ya Allah a fara hisabi mana ko a shafa'atul uhma kenan sannan a bashi alkautsar kamar da muka karanta ina ina kalkautsar sannan ya zama shine jagora mu ne na karshen zuwa a cikin al'ummomi sannan mu zama mene mu ne na farkon shiga aljanna to wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai ci gaba da baka baiwa waki da kyaututtuka duniya da layin har sai ka yarda ka gane kai ya isa haka ya Allah Allah mun gode sai Allah ya ce alam yajidka yatiman fa'awa shin wai ba mu same ka a matsayin maraya ba sannan ya rungumo ka kamar yanzu ka ga yaro yana ta garan ba a gari kama shi kasa shi a islamiyya da boko har ya zama wani abu sai Allah ya ce ba mu maka haka ba sannan baban shi baban shi ya rasu yana cikin cikin mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam ya zo amma kuma ya fi mara ya fi mai ubagata sallallahu alaihi wasallam ba mu same ka a maraya ba sannan muka tattaro ka muka taimaka maka rayuwarka ta kyau wa wajadaka dhallan fahada sannan muka same ka baka da shari'a baka san komai ba sannan muka shirye da kai dal karka ji an ce wala dhallin ka ce nan bata ce a'a ba a cewa haka dhallan shine Allah yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman lokacin datan annabi sallam kafin a mushi wahayi ai bai san qur'ani ba bai san sallah ba bai san komai ba shine dal mun same ka lokacin baka san komai ba sai muka shirya kai qur'ani da imani kuma haka ne ba a cewa annabi sallam fa dalal a ce bata ce a ba wala dalin madda ne a wurin karatu amma a fassara sai a ce an same ka lokacin baka san komai ba baka san shari'a ba baka san imani ba da qur'ani Allah ya sanar da kai da Allah an gane wannan sallallahu alaihi wa sallam Allah yana mishi yana mishi tintin niki ne da abin da ya masa na ilimomi Allah ya ce wa wajadaka ailan fa agna shin ba mu same ka talaka ba shine ail fa agna sannan muka wadata ka babban abin da aka ba annabi sallallahu ita ce alqana'a kamar da yace laysa gina bi kathrati al-arab walakin al-gina gina an-nafs hadisin bukhari wadatar zuci. dan abin da kake da shi ya ishe ga mutum lebura ne amma ya fi miliyoniya kwanciyar hankali duk wanda Allah ya bashi wani ya gode wa Allah to annabi shi yake da shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to fa ammal yatima fala taqhar dan haka maraya karka rinjaye shi akan duke shi karka danne maraya duke shi ko wani hakin sa kai ma da maraya ne ko Allah ya taimake ka to kai ma sallallahu alaihi wa sallam karka rinjaye maraya amma ba da shi ake bada muwaki shi ba zai taba haka ba mu ne wa amma sa'ila falatan ha amma mai tambaya ta addini wanda ya zo ce malam ya hukuncin ka zaka ce kai jahili ne karka mishi tsawa ta muka bani guri a karka mishi falatan har karka mishi tsawa wasu kuma malamai suka ce har mai tambaya ma na halin yau da gobe ce da Allah adaje dan matso ya rasa duk wanda zai tambaya da anguwan ku sai kai baka gode Allah bai ce da Allah a taimake ni banda abincin da zan ci ce da Allah ku ba ku gajiya a baki fala tanha karka mishi tsawa kamar sauladanci Allah ya ce amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma game da ni'imar ubangijinka ka dinga ba da labari in Allah ya maka wata ni'ima ta karatu ta ilimi ta kuɗi ta dukiya ta mulki to ka ba da labari labari bi lisanil hal wa bi lisanil maqal in kana da kuɗi danginka matarka farko tukunna da yanka san kana da kuɗi ba kana da kuɗi ba sai ka dinga auna shinkafa gane ku ba kuma batawa ake ba kyankyan dai sai su kosa ka mutu su ce Allah ya kargiwa makwashi nama wasu wallahi haka nan suna jira ne kawai Allah ya kashe a raba musu to ba kyau wa amma bi ni'matar rabbika fa haddith kudin makarantar dangi idan za a yi biki duk wani abu tunda kai ne mai kudin dangin ku ko to fa haddith mota a ganka da lafiyayya amma kana da kuɗi miliyoyi miliyan 500 amma ba ka iya hawa motar miliyan 10 ba ko biyar kana ta tarawa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka sa kaya masu kyau daidai gurgudu irin naka Allah ne ya baka Allah ne ya basu da rizka liman ya sha'u ya qadar mun gane wannan ko to manzo Allah sallallahu shi ni'imar da Allah ya bashi tace annabta yayi ta haddasawa yayi ta koyar da mutane gashi nan shi yasa muke shiryayyu alhamdulillah a yau muke musulunci da bi ya rike abin shi ba da ba a samu ba kaga ni'imar ilimi kenan in kudi ne haka in wani abu ne haka Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaqa abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wannan kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum